السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب الوضوء بالنبيذ باب النبيذ الولاد نبيذ in aka tsima abin nan lemu mara farau-farau ke na ake ce da shi ko nabizi eh tsimin busasshiyar tunabi shi ne nabizi ke nan to aka tsima za a sha ruwa yake amma kalar za ta canza dole saboda yana da zaki ruwan zai dauki zaki kuma kalar za ta canza hadisan da suka zo cikin cewa za a yi alwala da nabiz duk da ifai ne ko da yake a hanaf su suna ganin za a iya قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن أبيه قال وحدثناه محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن سفيان عن أبي فزارة العبسي عن أبي زيد مولى عمرو بن هريث عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ليلة الجن ليلة الجن كنا أي جم طالب علم يا كتي ليلة الجن يا سن ليلة الجن كو وتونين ليلة الجن وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق المصدق بقى بني بقى to shi ne ake ce lailatul jinni kenan suna cikin tafiya ne suna ta tafiya sai suka ji manzo Allah aka ce wa sallar asuba ko suka ce an aike an aika shi ne je karanta musu suna cikin tafiya ne sai suka ji abin da basu kaba abin mamaki suka ji manzo Allah na karatun alqur'ani aka ce Abdullahi dan Mas'ud na karatun alqur'ani wane mutum aka ce Ubay ibn Ka'b na karatun alqur'ani wane mutum to in aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na karatun alqur'ani yayi kenan suna ji sai suka sha jinin jikin su suka tsaya ku shaurara ku shaurara ga wata magana suka je har abdushi da ake ce man lailatul jinni kenan inda tahuri inda ka tahur manzo Allah ce wallahi masu kana da ruwan alwala qala la illa shay'un min nabizin fi idawati a she tsimin nabizi a cikin mazubi qala tamratun طيبة وماء طهور فتوضأ هذا حديث هذا حديث وكي حديث ضعيف ne ba za a aiki da shi dan koyi cewa tambaratun tayyibatun wa ma'un tahur ya zama ma'un tahur at-tahur at-tahir ghayr at-tahur at-tahur ablagu min at-tahir at-tahir at-tahir huwa tahir fi nafsihi ghayr mutahhir amma at-tahur tahir fi nafsihi wa mutahhir li ghayrihi hadha huwa at-tahur to wannan hadisin da'ifi ne قال حدثنا العباس ابن الوليد الدمشقي قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا قيس بن الحجاج عن أنش الصنعاني عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود ليلة الجن معك ماء أقول روى تاري لكي كان روى قال لا إلا نبيذا في سطيحة في سطيحة في نبيذ سطيحة مزبي دا أكي دفاتا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مزبي دا أكي دفاتا سلكاكي نو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرة طيبة وماء طهور صب علي قال فصببت عليه فتوضأ به هذا حديث ضعيف حديث ضعيف نبطاء أيكي نشيبا babu alwudu'u bima'il bahari babin da yazo na yin alwala da ruwan kogi ko teku za yi alwala da shi قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا مالك بن انس قال حدثني صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة هو من آل ابن الأزرق أن المغيرة بن أبي برداء وهو من بني عبد الدار حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول اتياجي سيدنا أبو هريرة الله يكرم سيدنا فدرشوا جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ونمت يزو جمع الله صلى الله عليه وسلم سيتي يا رسول الله يا منزو الله صلى الله عليه وسلم إنا نركب البحر يا منزو الله مكن شغتيكو مكن حوتوا تيكو زامو سلكا ونحمل معنا القليل من الماء ومنا كافي مزو داما منتهو دروا كتن ko mu sha ko mu yi alwala fa in tawabba'ana bihi atishna in mun yi alwala da ruwan da muka shigo da shi a teku sai mu ji kishin ruwa afala tawabba'u min ma'il bahari za mu yi alwala da ruwan teku فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته sai manzo Allah ce ai ruwan teku ruwa ne mai at-tahur mai tsarkakewa ko al-hillu maitatuhu na na na ki dabban ruwa kuma ya mutu ya zama halal kifi kenan ya zama halal kenan abinda ya tambaya afana tawadda'u min ma'il bahri fa qala huwa at-tahur ma'uhu al-hillu maitatuhu to an amsa mishi jawabin sa ko har yanzu yana bukatar karin jawabi an amsa masa yaya aka amsa afala tawadda'u da shi ce tawadda'u idan huwa tahuru ma'uhu alhillu maitatu eh aka ce da aka ce at-tahuru ma'uhu dan ba a yin atto shike قال حدثنا سهل بن ابي سهل قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعه عن بكر بن سواد عن مسلم بن مخشي عن ابن الفراسي قال كنت أصيد وكانت لي قربة أجعل فيها ماء يتي إنا فروتا إنا سوكو إنا فروتا إنا سو سألنا كمنا أوك روا كدل وإني توضأت بماء البحر ناي الولاد روان تيكو ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم سيدي الولاد روان تيكو سيدي فرا منزل الله صلى الله عليه وسلم sai manzo faqala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu ma'ana ya halatta ay alwala da ruwan teku ke qala hadathana muhammad bin yahya qala hadathana ahmad bin ibn hanbal qala hadathana abul qasim ibn abi zinad qala hadathani ishaq bin hazim عن عبيد الله هو بن مقسم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته قال أبو الحسن ابن سلمة حدثنا علي بن الحسن الحستجاني قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو القاسم ابن أبي الزناد قال حدثني إسحاق بن هازم عن عبيد الله هو ابن هو ابن مقسم عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه باب الرجل يستعين على وضوئه فيصب عليه babin da ya zo mutum zai iya sawa a taimaka masa yaro zuba mai ruwa ko matarka ta zuba ma ruwa ko yaro ka kowa yana zuba ma ruwa kana alwala baya nuna girman kai yana nuna halacci kenan ko sai dai in dama akwai girman kai قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن مسلم ابن سبيه عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال يتي خرج النبي صلى الله عليه وسلم لبعض حاجته صلى الله عليه وسلم فلما رجع تلقيته بالإداوة منذ الله يبتزاق هذا يداو سينك مسا مزبي الروح فصببت عليه سينزبا منذ الله صلى الله عليه وسلم الروح فغسل يديه سيوانك حنا يسجو مع البركة ثم غسل وجهه سأل يوانك فسكس من البركة من حسكي ثم ذهب يغسل ذراعيه يجي زي وانك حنا يسجو نابيو fadaqatil jubba shi aljubban da yasa shi tana da kunci hannun ba zai fito ba sai sa ta karkashi ya fito da shi fa akhrajahuma min tahtil jubba fa ghasalahuma sai fitar da su ta karkashin jubba din wa ya wanke su wa masa ala kuffaihi ya shafa akan kuffi thumma salla bina sa'an ya muna salla wannan yana nuna halacci ya halatta a zuba ma ruwa kai alwala قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا الهيثم ابن جميل قال حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ربيع بنت معوذ قالت تتي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بميضة فقال اسكبي na kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da abin alwala sai ce ki zuba min ruwa fasakabtu faghsala wajhahu wa zira'aihi wa akhadha ma'an jadida to nan ne aka samu wannan karin akwai matsala a cikin ma'al jadida sai ya sabanta ruwa famasaha bihi ra'sahu muqaddamahu wa mu'akhirahu sai manzo Allah ya shafi kansa mai albarka muqaddimahu wa mu'akhirahu muqaddimahu sai fara daga goshi daga nan sai da ya je har bayan kiyasa Allah ya sauke ya sake dawo sallallahu alaihi wasallam wa ghasala qadamaihi salasan salasan ya wanke kafafuwansa guda biyu masu albarka uku uku dama uku hagu uku eh eh eh ya ake wanke hannu su uku ya ake wanke fuska su uku to abin da ake iya ce zai a hankalci zai yi a wanke kafa su uku kuma zai yi ba zai yi kuma zai yi ba ka fara yau za ka kai maka iya قال حدثنا بشر ابن آدم قال حدثنا زيد بن الحبابي ala haddasani alwalid to tambaya yace ya za a wanke kafa su uku sai a nuna masa ko in aka debo ruwa aka wanke sai a debo kuma a wanke sai kuma a debo kuma a wanke so nawa kenan sa'annan kuma a dauko ɗaya kafar a debo ruwa a wanke a kuma debo ruwa a wanke a kuma debo ruwa a so nawa kenan so uku ya so shida ashe kuna da yawa kenan a wannan kuma matsala ce daban wannan kuma matsala ce daban ba za a dauki aikin mutane ana karo da shari'a sai dai a dauki shari'a a gyara aikin mutane wankewa su uku ne dole ne in an wanke su daya yayi yawan ku yayi ko bai ba a duk gabobin alwala ba gabar da ke samun ke samun gata a wajen wanki kamar mai kwararawa ake ta yi kwararawa ake ta yi sai ta hannun ka ɗebo ka sa kana yi sai dai kan diga ko yana diga ne kaɗan kaɗan kafa kofa kwararawa ake ta yi mai kwararawa ɗin su ɗaya kwarara ko su biyu ko in yana so su ɗaya zai iya yana so su biyu zai iya yana so su uku zai iya zai ne ya halatta ta yi wa'yansu gabobi so uku wa'yansu so biyu wa'yansu ɗaya za mu zo mu karanta insha Allah ya halatta ya halatta ka yi alwala gabobin duk so ɗaya ɗaya in ya wadatar ya halatta ka yi gabobin duk so biyu biyu in ya wadatar ya karshe shi ne na uku kada ka ce bai wadatar ba in ka kara ka yayi bida ake ya halatta ka wanke so ɗaya ɗaya ya halatta ka wanke so biyu biyu ya halatta ka wanke so uku ya halatta ka wanke wayansu gabobin su biyu wayansu gabobin su uku da cikin wannan halacci shine in ka wanke duka uku uku in ka zo kafa sai ka wanke su ɗaya ɗaya amma su ɗayan abin da za ka yi masa ya fi wanke hannu su uku ne قال حدثنا بشر بن آدم قال حدثنا زيد بن الحبابي قال حدثني الوليد ابن عقبة قال حدثني هذيفة بن أبي هذيفة الأزدي عن صفوان بن عسال قال صببت على النبي صلى الله عليه وسلم الماء في السفر والحضر في الوضوء هذا حديث ضعيف قال حدثنا قردوس ابن أبي عبد الله الواسطي قال حدثنا عبد الكريم ابن روح قال حدثنا أبي روح قال حدثنا أبي روح بن عنبسة ابن سعيد بن أبي عياش مولى عثمان بن عفان عن أبي عنبسة بن سعيد عن جدته أم أبيه أم عياش وكانت أمة لرقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كنت أوضئ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قائمة وهو قائد هذا حديث ضعيف باب الرجل يستيقظ من منامه هل يدخل يده في الإناء قبل أن يدخلها متير يستيقظ من منامه عنوان الباب هل باب الرجل يستيقظ من منامه هل يد- يستيقظ من منامه مطلق المنام سواء في الليل أو في الصباح أو في النهار أو في المساء مطلق النوم أليس كذلك إن متين يتاشي لغا بچي زي الولاء to sai dai kasancewa ce zai alwala din akwai kayyajewa a fakaice kenan ko ko ba kayyajewa ina kayyajewa yake wani bacci ne in an tashi ake alwala baccin dare baccin dare to baccin rana ma ai ana yi don aka yi bacci a zahar kai ai in ana tashi sai alwala ko amma galibi baccin dare ne ke eh fil ina qabla an yaksalahu ma mutun ya halatta ya tashi daga bacci yi kafin ayi alwala ya saka hannunsa a cikin ruwan kafin ya wanke su ya halatta ko bai halatta ba zamu ji ko insha Allah qala hadathana abdul rahman ibn ibrahim ad-dimashqi qala hadathana al-walid ibn muslim qala hadathana al-auza'i qala hadathani az-zuhri an sa'id ibn al-musayyib wa abi salamah ibn abd rahman أنهما حدثاه أن أبا هريرة كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منذ الله صلى الله عليه وسلم يتي إذا استيقظ أحدكم من الليل قيد قيد بالليل إذا استيقظ أحدكم من الليل هل هذا قيد أم ذكر فرد من أفراد العام بحكم العام يؤكد ولا يؤكد yuhassis in ɗayan ya ta ya farka daga bacci daga cikin dare fala yudkhilla yadahu fil ina'i kada ya saka hannunsa a cikin ruwan da zai alwala hatta ya furga alaiha marratayn aw thalatha har sai ya wanke hannun su biyu ko su uku sa'annan ya saka cikin ruwan alwalar fa inna ahadakum saboda tabbas abin da yasa aka faɗi haka ai ɗayan la yadri fi mabatat yadu la yadri fi mabatat yadu albaitu tara ta kunu illa fil layl saboda ɗayan ku bai san bai sani ba lokacin da yake bacci din ina hannunsa yake ko ya taba wani abu ko ya taba abin da kasanta ko ya taba wani abu in mutum ya riga ya bacci shikenan sai kuma inda hali yayi sai yasa aka ce in ya tashi daga iya farka da daddare ko hannun na da tsafta bai san ina hannun ya shiga ba ya fita shi sa ya ɗebi ruwa ya wanke hannun su uku tukunna ya saka cikin ruwan alwala ne ladabin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake koya mana ke ba abin da yake addinin musulunci tsafta da koyar da tsafta sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني ابن لهيعة وجابر بن إسماعيل عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها قال حدثنا إسماعيل بن توبة قال حدثنا زياد بن عبد الله البكائي عن عبد الله بن أبي سليمان عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من النوم فأراد أن يتوضأ إن ينك يتاش يتاش daga bacci wannan bai ce baccin dare ba ya ce bacci yana son yi alwala fala yudkhil yadahu fi wudu'ihi hatta yaghsilaha kada ya saka hannunsa a cikin ruwan alwalar sai ya wanke hannun فإنه لا يدري أين باتت يده أطلق الحديث في الأول وقيده في آخر الحديث لأن البيتوتة غالبا تختص بنوم الليل أليس كذلك ولا على ما وضعها أي بيسان عند هنو يقال والله حديث شيء ما ضعيف قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن الحارث قال دعا علي بماء يجي سيدنا علي ياتي يا كرا اني اكاو روا فغسل يديه قبل ان يدخلهما الاناء sai wanke hannayensa guda biyu kafin ya saka su a cikin ruwa ثم قال sannan sai ce haka za ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sana'a yace haka naga manzon Allah yayi to shikenan in mutum ya tashi daga bacci da daddare ne ya kebanci wannan hukunci ko hadda rana ko duk bacci to da daddaren an bacci mara nauyi fa to in an yi mara nauyi fa in yi gaggadi da daddare tashi sai alwala eh eh eh ma'ana hukuncin ya shafi duk bacci da daddare ne ko da safe ko da rana ko kuwa a hukuncin ya ke baccin dare ne kawai eh na rana fa fa inna ahadakum la yadri aina batat yadu dayan ku bai san ina hannunsa ya shiga ba to bacci da rana zai iya yin haka in karga kai bacci shi ai kana baka san da hannu ya shiga a matsala an kawo sai a tattauna ta ko ya ce mafi yawanci bacci rana da sutura ake yi bacci dare fa to aka ce ai raba ta tiya dubu ina ai ba lalle bane sai jike shi ne jefa hannun cikin wani abin kuma fa to shi eh menan laili da bai tuta duk yana nuna dare kenan ko to shine aka ce kalmar laili da aka kawo da bai tuta cikin babu zimmin babu zikir fardi min afrad al'am bi hukm al'am yu'akkid wa la yukhassis ko ko yukhassis kuna in aka ambaci abubuwa guda biyu ko menene alaikum mana alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin min ba'di al-mahdiyyin min ba'di abdu alaiha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdathati al-umur fa inna kull muhdathatin bid'ah wa kull bid'atin dalalah wa kull dalalatin wa sahibuha fi an-nar hadha al-hadith yatakallamu an khulafa'i ar-rashidin al-arba'a Abu Bakr imamuhu Umar يليه عثمان علي أليس كذلك ثم بعد ذلك قال عليكم بالذين من بعد أبي بكر وعمر فقالوا هذا من بعد ذكر فرد من أفراد العام بحكم العام يؤكد لا يخصص هذا النص ليس ناسخا للنص الأول خلفاء الراشدين إنما يؤكد هذا الذي نعني به mafum ɗai abubuwan da ke dawa a cikin dare kada su cutar da mutum kamar mai kamar ɓera kamar mai aiko ba wuta ai sun fi sun ma duhu ai kaga wannan galibi sun fi yawo da dare zai iya kwanciya wacce wani abin wanda zai cutar da shi ya cilla hannunsa kai ko wani abu makamacin haka wannan ko akwai fitila inda ya riga ya bacci wannan zai faru da rana ma yana faruwa inda ma aka kashe fitila waje ya yi duhu baccin ya fi daɗin bacci amma ba haka ba ai ba wanda ba wanda zai so ya kwana cikin duhu ba ba ba ran da aka taba hada haske da duhu laruran bacci bukatan bacci ke sa sai a kashe fitila amma don kasancewa dole sai da haske din ake tafiya kan ji aku min laik nurun wa kitabun mubin sai da haske daga zaran ka farka a cikin dare kaga an dauke nefa ɗakin ka ne falon ka ne ban ɗakin ka ne kicin ka ne wurin fi shekara 100 kana ciki da ranar kai sheka kai tafiya ka je ka dawo amma kana farkawa da daddare ga an dauke wuta sai lalabe za ka yi tafiya ka ce bari je sharuwa ko je je ba za ka iya ba saboda me akwai duhu duhu din nan ko ka je ka buge abin da yafi karfin kai fasa ma goshi ko kafanka ko ka je ka barar da abin da ka fi karfin shi ka fasa mata tangaran ko ka fasa mata abin nan kuma rigima za ta shige ba ka bane ba to saboda garin hace kana lalabe sai ka kai inda za ka taba ka ko kana torchlight sai ka kunna sannan ka je ka kunna fitila ba haka bane ba tare da cewa wannan wajen kullum kana kai kawo kafin ma a dauke wutar sai da kai kai kawo to me yasa da kafar ka kaga an kashe wutar an dauke wutar ba za ka tashi ka kama hanya gaba ɗaya ba sai kuma kana lalabe saboda me saboda ɗayan abu biyu zai kasance ko ka je kai karo da abin da ka fi karfin shi ka farar da shi ka fasa tangar ka fasa kofi ka fasa menene ka fasa menene ko kuwa a'a kai ka je kai karo da abin da ya fi karfin ka ya fasa ma goshi ko ya buge ma ya kafa balle gadajen yanzu katakwaye sun kone sosai in kai karo da kai tuntube da gefen katakon kamar ranka zai fita haka ne? to shi yasa sai a kunna fitila shi yasa shi ne yake bambanta tsakanin haske da duhu ba za a taba hada haske ba da duhu da haske ba ko? eh eh eh wace ce iyayi kasancewar galibin ta fi faruwa da daddare baya hana hukunci ya shafi da ranar ko da safi eh kai da kanka ce galibinta eh ai ma nan bacci ke ai har ga kai kai bacci ai ba za ka san inda kake a an fada an ce baccin dare sai dai wannan riwaya ne aka itlaki aka ce bacci eh idza qama ahadukum min al-layli shi kenan babu ma babu ma jaa fi tasmiyati fil wujudi babin da yazo na ambatin sunan Allah in za a alwala bismillah ko ko bismillahir rahmanir rahim za a fada bismillah a bismillah tarqiqi ne ko tafkhimi bismillah tarqiqi ke nan ko bismillah قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا زيد بن الحباب قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال وحدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قالوا حدثنا كثير بن زيد عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لا وضوء النفي يتوجه الى الوضوء راسا اليس كذلك باب الولاء ga wanda ya alwala bai ambaci sunan Allah ba ya zo ya bude famfo ko ya yi alwala ya yadda ake alwala duk har ya gama bai ambaci sunan Allah ba aka ce la wudu a ba alwala kuma gashi kana ganin ya ga alwala yayi la budda an yi tawajjaha nafyu ila muqaddar ma huwa hadha al muqaddar babu cikakken to annafi yatawajjahu ila thawab al wudu ها ايه gashi an yi alwala irje fasalli fa'in na lam tusalli irje fasalli fa'in na lam tusalli ga abu kana kallo an yi waka ce babu shi tulabud da an yi tawajjaha annafiyu ila muqaddarin mahzufin la wudu'a liman lam yadhkur isma Allah alayhi to gashi baya alwalan gabobin duk an wanke su amma ko bai ce bismillah ba ko bismillahir rahmanir rahim ba sai manzo Allah ce la wudu'a babu alwala eh ladan alwalar ko cikan alwalar ko me eh alwalar bata cika ba in alwalar bata cika ba sallah ta yi? inganci alwalar ba ta inganta ba to in alwala ba ta inganta ba aka yi sallah da ita ta yi? tare da cewa duk littafi da za a karanta fara'idul wudu'i an ce da tasmiya eh kai ka sa shi tasmiya ta zama rukuni ma ya tana cikin mustahabbai akan haka sai a ce me to an dawo kan lada kenan amma alwalar ta cika amma ba za a bashi cikakken lada ba saboda me an samu gibi cikin me alwalar tana da gibi ta cika sai dai ba zai samu cikakken lada ba zai samu cikakken lada ba قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا يزيد بن عياض قال حدثنا أبو سفال عن رباه بن عبد الرحمن بن أبي سفيان أنه سمع جدته بنت سعيد بن زيد تذكر أنها سمع سمعت أبا سعيد أبا سعيد أباها سعيد بن زيد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه باب الصلاة قوانا باشد الولاء لأن الوضوء لأن الطهارة شرط من شروط الصلاة أليس كذلك الطهارة واستقبال القبلة ودخول الوقت هذه شروط بعد تكبيرة الإحرام القيام لها والفاتحة ركن من أركان الصلاة فتبين أن الركن والشرط في قوة واحدة غير أن الشرط قبل الدخول, قبل الدخول في الماهية والركن في داخل الماهية أليس كذلك؟ da tsarki da fuskantar gabas da shigar lokaci sharaɗi ne na ingancin sallah ko sharaɗi ne na ingancin sallah in mutum ya yi sallah ya kabbara ya shiga cikin sallah tsayuwar sallah tsayuwa da fatiha karanta fatiha da rukuni da sujada duk rukunai ne to sai tabbata cewa da rukuni da sharadi duk karfin su ɗaya ne a cikin ibada sai dai sharadi kafin ka shiga cikin aikin ne amma rukuni a tsakiyar aiki amma duk wanda in babu su ashartu ai alama ashartu ai alama ce da cewa aikin ka yayi rukuni kuma janibu shay'in akwa yanzu wannan masallacin ina rukunan su suke daya biyu uku hudu in babu su ginin zai tsaya a ginin ba zai tsaya ba قال حدثنا أبو كريب وعبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا محمد بن موسى ابن أبي عبد الله عن يعقوب بن سلمة الليثي عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه الجانب الأول من الحديث واقعي لا صلاة لمن لا وضوء له الذي لا وضوء له إذا صلى هل تقبل الصلاة هل الصلاة تكفي لا ولكن الجزء الأخير من من الحديث ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه هل هو في مثل الجزء الأول لا to yanzu kowa cikin wanda ake yake alwala ya zai zai ce bismillah eh eh eh ya kaddara ta zuci to liman lam yadhkur ismallahi alayhi nace zai fada ko me fada da Hausa furci furci me furci a same shi daga me daga labba da kuma har sauti ya fito shine furci kenan to kace me ya kaddara ta me a zuci ya zai kaddara bai fada ba kenan in aka kaddara abu a zuci an fada kenan eh sai ka zubo sai ka boye a cikin zuciya iyaya za a yi a bandaki zai alwala ce bismillah ko ko sai ya fada a zuciya ko ko ba zai fada ba eh zai fada to ya ambaci Allah a cikin banɗaki eh eh in in in za a shiga banɗaki eh a ba ba zikirin da za in za a fito akwai zikiri in za a shiga akwai zikiri in an fito eh eh eh تو قال حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم قال حدثنا ابن ابي فديك عن عبد المهيمن ابن عباس بن سالم بن سعد السائري عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ولا صلاة لمن لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا صلاة لمن لا يحب الأنصار سبتي الشتر الثاني لمن لا يحب الأنصار منكر قال أبو الحسن ابن سلمة قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا عيسى بن مرحوم العطار قال حدثنا عبد المهيمن ابن عباس فذكر نحوه باب التيمم في الوضوء باب da yazo na damantawa a cikin alwala ma'ana in zaka ba bismillah alwala in zaka fara duk gabobin dama ake fara wankewa tukun a wanke na hagu an fahimta akwai adadin wankewa din an ce adadin kai daya yayi in kai biyu yayi in kai uku yayi in kai waɗansu gabobin ɗaya-ɗaya waɗansu bibi waɗansu uku uku duk ya yi yadda kai da sauran damantawa da mutum ya fara da dama tukun ya wanke hagu to in ya akka safa maimakon ya fara wanke dama har karshe sai fara wanke hagu har karshe ya wanke hagu tukun ya wanke dama ya wanke hagu tukun ya wanke dama abinda ake nufi shine gabobin a wanke su shine ai abin nufi ko ko a'a farawa da damantawa shine abin nufi sai sai shi kenan رفع عن أمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه أين أنت من هذا الحديث kaddara ma ya manta sai alwalan baki dai sai da ya gama sai ya tuna yana da laifi a lokacin ya ce bismillah ya yi to aka ce a lokacin in ya ce bismillah ya yi sai aka ce ya yi saboda mai eh to me yasa dalilin in an ya kawo bayan kafin alwala ake yi sai ya manta bayan ya gama alwala sai ya tuna sai ya kawo ai ba lo a ba ma son azanci Mhm. dabara ce Mhm. Eh. واذكر ربك إذا نسيت منذ الله صلى الله عليه وسلم من نسي الصلاة فوقتها حين يذكرها وقتها حين يذكرها يا من إيه؟ وين كده وين كده ده نص ده نص نص قاتل في محل النزاع من نسي الصلاة فوقتها حين يذكرها يا من تابي صلى الظهر بقى ha sai bayan da shi ya gama zai shiga bajire tuna sai aka ce waktu a lokacin yayi sallar azhar wannan lokacin azhar kenan in yayi daidai ko bai yi ba rufi an ummati al-khata'i wal nisyan wa masdukrihu alayhi babu tayammun fil wudu'i ala hadathana hannar ibn sari ala hadathana abu al-ahwas ana ash'ath bin abi sha'sa wa hawala sanad قال وحدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عمر بن عبيد التنافسي تنافسي عن اشعث ابن ابي الشعثاء عن ابيه عن مسروق عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في الطهور اذا تطهر وفي ترجله اذا ترجل وفي انتعاله اذا انتعل هذا هو الحديث سمعنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في الطهور إذا تطهر وفي ترجله إذا ترجل yana son damantawa da alwala in zai yi wanka sai ya fara da dama haka tarajjul in je taje gashin kansa mai albarka sai ya fara da dama sa'an nan ya zo na hagu to taje gashin ka fara da hagu kai laifi ya yi ko bai yi ba wa finti alihi sa takalmi kuma ka fara da dama sannan ka saka na hagu in ka fara da hagu ka saka kayan laifi ibon ka saka na dama kayan laifi mutum ya yi laifi a abin da ake magana shine nassin hadisin ma'ana yana nuna cewa wajibi ne damantawan kuma sun sa nan fa dilalatul iftiran yace alwala da taje gasi da sa takalmi sa takalmin kafara da hagu kai laifi tajewan kafara da hagu kai laifi قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو جعفر النفيلي قال حدثنا زهير بن معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضعتم فابدأوا بميامن إن ذاكوا الولاء كفارا داموا يا داموا هذا هو النص طيب فابدأوا الأمر هنا يقتضي الوجوب ها؟ لا طيب قال أبو الحسن ابن سلمة قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا ابن صالح وابن نفيل وغيرهما قالوا حدثنا زهير فذكر نحوه باب المضمضة والاستنشاق من كف واحد eh eh eh eh ana magana ne kan alwalar ta yi ko ba ta yi ba amma a ce mutum ya fara da dama shi ne daidai shi ne fi kyau amma in ya fara da hukun alwalarsa ta yi ko ba ta yi ba to in alwalarsa ta yi yana nuna cewa damantawan ba sharaɗi ba ne ba rukuni ba ne ba wajibi ba ne ba abin da ake so natijar da ake so a kai ke eh sai kawo hadisai guda biyu hadisi na farko zahiri ne hadisi na biyu nassi ne ta umarnin da ke ciki umarni ne na wajibci ko ko a'a na istihbabi اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم